أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتا شاهدو غوتن shida shekara ta 1435 hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da sha hudu ga watan hudu shekara ta 2014 a lissafin turawa muna darasi na goma a cikin tafsirin suratul a'raf da muke gabatarwa annan masallaci mai albarka na masallacin Sheikh Ja'far Mahmud Adam da ke unguwar sabuwar gandu a cikin birnin Kano. Yau da ikon Allah tabaraka wa ta'ala bayan mun gama kissar wato annabin da ta gabata ina jin shine annabi Lutu alaihi salatu wassalam da taimakon Allah ta'ala yau za mu ɗora akan kissar annabi Shu'aibu da shi da mutanensa. Yau za mu tashi akan mutanen Madina kenan aya ta tamanin da bakwai insha Allah. tamanin da takwas kai ko? Eh da biyar kai afwan tamanin da biyar na mala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين Allah madaukin sarki yake cewa wa ila madayana akhahum shu'aiba zuwa ga mutanen madayana mun tura musu dan uwansu shu'aibu ay arsalna ila waladi madayana lalle mutanen madiyana mun tura musu dan uwansu shaibu dan uwansu a dangantaka ba dan uwansu addini ba shine madiyan ibn ibrahim khalilur rahman kenan su ne ake ce da su ashabul aika ashabul aika in kullun illa kadhaba rusul fa haka wa'id shine shu'aibu ibn tauba sunan shi kenan shu'aib ابن توبة ابن مدينة ابن إبراهيم وسكم مسكة شين شعيب ابن ميكائيل ابن يسخر ابن مدينة ابن إبراهيم نسب سكينة وسكم مسكة شعيب ابن يسرون ابن مدين سيدما ابن إبراهيم aka ce annabi shu'aib makaho ne baya gani wa kana shu'aib a'ma amma yana da wata falala Allah ya bashi baki khatib ne duk annabawa aka ce shine ake ce da shi khatibul anbiya hudu ba dai bayani dai zance dai da fasaha da basira Allah ya ba wannan dattijon kuma ga uslubin da'awa na haƙurin zuwa da komowa ga mutanensa Allah ya jarabe shi da mutane wato masu tauye mudu shi kuma rikicin da ya fama da su kenan wancan annabi ludu jama'a same luwaɗi shi kuma wannan abin da Allah ya jarabe shi ‘yan matsa kwano ne, ‘yan tauye mudu ne. Mu kuma al'umma a nan Muhammadu babu abin da babu, kai kwarai da gaske. duk abin da ka laluma akwai duk barnar da ka sani wasu mutane cikin annabawa da suka gabata sun yi to wannan al'umma masha Allah tabarakallah wato tana da wannan wato yan tabargaza Allah kiyaye mu Allah ya ce wa ila madayna akahum shu'aiba ya ku musulmi mun turowa mutanen madayana dan uwansu shu'aibu alaihi salam قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره yace ya ku mutanena ku bauta wa Allah ku daina shirka ba ku da wani abun bauta da ya cancanta da dacewa in ba Allah ba qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum haƙiƙa hujjoji bayyanannu sun zo muku fa daga ubangijinku hujjoji bayyanannu sun tabbata gare ku daga Ubangijinku. Wasu malamai suka ce mutane annabi Shu'aibu ba a ba su wata mu'jiza ba, ba a ambaci wata mu'jiza da shi ya yi musu kamar nan Musa za mu zo karanta kissar sa yau da mu'jizar Allah ba shi ta sanda da kissar maciji. Ina fata ana fahimta. Amma shi mutanen Shu'aibu ba wata mu'jiza sai dai wasu sun ce a'a ai lalle ku akwai mu'jiza sai dai ba a dai ambace ta ba. yawa ba a dai gaya mana ita ba amma akwai kasancewansa annabi ba wai kamar sauran mu'jizozi ne da Allah ya ambata cikin Qur'ani ba wasu suka ce ayo akwai mu'jizar da ta wuce zuwan shi kansa Shu'aibun ai babu ba wata mu'jiza da ta wuce kasancewansa annabi kuma Allah ya turo shi zuwa gare su قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان abu na farko da ya fara musu magana bayan cewa su yi bauta ga Allah shi kaɗai babu shirka sai ce to ku rinka cika wato kilo ma'auni da mizani ku cika kwano ku cika buhu ku cika mazubi dukkan abun awo ku cika shi shine fa'awful kaila wal mizan kalmar fa'awfu tana nufin atimmu atimmul kaila wal mizan wala tabkhasun nasa ashiya'ahum kada ku zalunci mutane hakkinsu tabkhasun nas tauyewa mutane hakkinsu ku zalunce su ai wala tanqusuhum iyaha kak ku tauye musu mudu ha an baka kudin kwano ɗaya ka bada rabin kwano ko ka cire kwata a ciki a baka naira ashirin za a bada omo rabi omo rabi iska mai omo in zai sai da omo sai ya fura fu mai gishiri ma aka ya fura har gishiri duba gishiri dai kayan banza arhar banza ni akwai abin da ya kai gishiri ma arha amma wallahi wai gishiri ma idan za a daura wai mutanen wai za a kulle gishiri sai an hura iska a ledar wala tabkhasu an-nas ashiya'ahum ku duba irin wa'azin da yake musu sai ya dace da wannan mutanen namu za mu yi bayani dangane da hanyoyi na tauye mudu a cikin wannan al'umma insha Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ku daina yin barna a bayan ƙasa bayan Allah ya gyara ƙasa yaya Allah ya gyara ƙasa za ku bata ta Allah ya gyara ƙasa ya turo annabawa ya amuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari ko kuma za ku zo kuna tauye mudu kuna zalunci kuna yin shirka annaba sun yi umarni da adalci ko kuma kuna umarni da zalunci zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin lalle wannan abin da aka ambata muku shine alkhairi gare ku idan har kun kasance mu'minai ne na hakika mu'minai ne na gaskiya ya jama'a wannan al'umma ta mu tana da buƙatar a yi mata wa'azi da gargaɗi akan abin da ya shafi tauye mudu dukkan nau'in sana'a da ka sani akwai hanyoyi da ake na tauye mudu tauye mudun nan fa ba sai abin da ake auna a kwano ba kadai akwai abubuwa da yawa wallahi da ake tauye mudu direban mota ma yana tauye mudu me tauye mudu hakkin mutane da aka baka kuɗi ka karɓi kuɗin mutane to ka ba su cikakken abin da suka saya yayin da mutum kana da taxi ya hau motarka daga nan sabuwar gandu zuwa bata ya ce a bata zai sauka to bai kamata ka sauke shi a bell road ba bai kamata ka sauke shi a wani wuri saboda akwai gosulo ba malam gaskiya akwai gosulo ni ka sauka za a bata mun lokaci kaza kaza kaza sauro kuma ka karbi kuɗi da sai ka rage masa in ka karbi naira ɗari da hamsin ne sai ka bashi naira hamsin ka ce ya ƙuri ka ƙarisa mai mota yana tauye mudu mai a daidaita sahu yana tauye mudu idan ya ga fasinja kafin aje inda zai sauke kai ya bire ka duk wannan tauye mudu ne masu ruwa ma ɗan garuwa suna tauye mudu ka je ka ɗaga garwar ruwa ka gani duk inda kaga ake sai da ruwa dan Allah ka ɗaga garwar ka duba bayan ta ka sha mamaki suna da wata tsinanniyar guduma da suke dukan gindin garwa su yi ta da kanta sai ta yi tumbi ta ciki ka duba ruwa fa ruwan Allah da zai je sa guga ya ɗebo ko da za a toni rijiya dan abin sadaka kawai ake bayarwa a karba ba wanda ya sai sai ruwa amma wallahi sai ya tauye mudu mai ruwan jarka in babu gare wani yanzu masu ruwan jarka su ma suna tauye mudu zuwa suke su samu jarkan nan su motsi ta a sa mata wuta sai a matse ta wuta ake sa mata sai a matse ta ko kuma a zo ba a cika ta ba mai lemon kwalba yana tauye mudu sai ga wai ba za a cika kwalba ba sai ga wajen kwata babu ha ai gas a cika shi mana me laifin an cika kwalban mai ruwan kwalba sai ga an ma tauye mudu ba za a cika shi ba gafiya wata shi ma ana tauye mudu sai a zo a dura shi ba za a dura litocin da ya kamata ba abubuwa da yawa mala ake tauye mudu ka ɗauki mutum aikin kafinta ka biya shi kuɗi ya yi maka abu na dubu ɗari da hamsin insha Allah ta'ala sai ya je maka na ɗari da ashirin ya cinye talatin ɗin ka ba mutum aikin kwangila ya maka filasta a gida ko ya maka aiki a gida ka biya shi kuɗi sai ya je ya ninka ma kuɗi ko ya je ya rage kuɗin abubuwa ga sanan da yawa malam tauye mudu ga masu kamfanin waya azzalumai kenan macuta ka kira mutum kana alo alo yema yana alo baka jina alo ni ma bana jin ka alo kudi yana tafiya sai ka sauke sai ga an dauki 180 a 200 da ka sa saura naira nawa naira 20 wani abun kuma wallahi wani lokacin ma baka ma yi wayar kudin ba ko dazu din an cuce ni da waya dazu dazu din wani kamfanin waya ba zan faɗa ba don kasu zo su kama ni ku kuma ku an bar ku a masallaci ku ce to mala Allah kiyaye gaba ka sa kuɗi wallahi kana kira mana sai ka sai ka sai ka ji ana ah, please recharge a'a yanzu na yi recharging fa daga wata arniya tana wai please recharge ka nemi kuɗin nan ka rasa daga wallahi wani atishawa ma za ka yi ka ta kawo kuɗin ya tafi hasbunallahu wa ni'mal wakil so ya kamata mutane su ji tsoron Allah hanyoyi da yawa na cutar mutane sannan wannan ya tunatar da ni wani abu da ya kamata in ja hankalin 'yan uwa a kai dangane da kamfanin wayoyi dinnan kuma wajibi ne jami'an gwamnati su daɗa sa muraƙaba su sa ido akan waɗannan kamfani na wayoyi suna zaluntar al'umma suna cutar mutane sannan suna yi wa yahudawa aiki yanzu idan ka lura musamman mtn musamman mtn na faɗa in ma za a kama ni a kama ni galibin wayar mutane sai ka dikida ne in ka kira mutum sai ka dikida da wani dalili za ku mai da mutane arna mu arna ne ku bar dan wannan ringin naku mana kuka saba kuna yi kowa sai a sa mai kiɗa in ka kira mutum saboda an san mu musulmi haramun ne mu ji kiɗa so duk wanda ka kira sai ka ji kiɗa wannan wani irin rashin mutunci ne da raina mutane arziki amin wallahi wannan ba daidai ba ne wallahi kana ji kana gani sai ka saba wa Allah cewa kai fa wanda yake jin kiɗa wallahi a kiyama ya mutu sai an narka dalma ana dura masa a kunnen shi haka kawai wayarka baka sani ba sai ka ji ana kiranka a ce malam kiɗa ake ji a wayarka da sai ka yi subscribing ka biya kuɗi naira hamsin a wata ko naira ɗari yanzu kyauta ake loda maka wannan ba daidai ba ne kuma ka yi ka cire da ana zuwa a yi a cire ya tafi to don me yasa za a sama baka bukata ba wani ai bai iya cirewa ba a cikin mutane goma mutum ɗaya ne iya cirewa wani bai iya ba ko ni ɗinnan da aka samun sai da na ba wani ya cire mu da ƙyar Allah ku fitar da ni na daɗe wajen kwana nan an bugo mun waya ta jin kiɗa wanda bai kyauta ma zato ba sai ɗauka sha'awa kake kasa haka wannan ba daidai bane zalunci ne wallahi kuma ku musulmi da kuke aiki a kamfani MTN ina faɗa ina maimaita ya kamata ku yi musu nasiha ku gaya musu gaskiya mu addinin mu yana da doka ba arna bane mu ya za ku zo garin musulmi kasar musulmi kuna yi mana kafirci ko dole ne wanda yake so ya saya wa kansa ije isa wanda baya so dan me za a sa masa ko ku daina ko mu yi tawazi mutane mu ce mutane a daina yin MTN din wallahi kuma wallahi tallahi za a daina ko ba ku daina ba to kun ji da haka ku gyara kar a raba ku da kwasomomin ku wallahi sannan abu na biyu da wannan yawancin kamfanin wayoyin suke yi gabar magana ce ta kawo suna sa mutane suna riba banda magana caca fa ana sa mutane suna yin caca jama'a caca haram ne a musulunci innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaytani fajtanibo mu wa'azin mu ya shafi kowa fa yawwa kar ku dauka bid'a shirka kawai ake yi duk inda ta kama ana da rani caca haram ne amma ana sa mutane ana koya musu caca ta hanyar waya a koya musu caca to ku musulmi ya kamata ku yi takatsantsan ku kiyaye wannan kan ba dole bane idan an turo maka zaka iya cewa ba za ka yi ba ba wanda ya tilasta ma to amma abin magana shine bai kamata a rinka yi maka tallan caca ba ka biya kuɗi su benefitin da kai sannan suna koya maka caca to ba wannan ba akwai yanzu hanyar riba da aka kawo ta sai a rinka aiko maka kana son recharge card kana son recharge card katin ka ya kare ba sai ka je ka sai kati ba to shikenan za su iya baka kati ka saya na ɗari hudu ko su turo maka na ɗari ɗaya amma za ka biya su ɗari da hamsin ko ɗari da ashirin a turo ma ɗari hudu za ka ba da ɗari hudu da hamsin a turo ma dubu ɗaya za ka ba da dubu ɗaya da ɗari biyu ko na makamancin wannan ana yi ko ba a yi to me bambancin wannan da riba iri ɗaya ne riba fa Allah cewa ya fa jama'a mace riba fa azanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku shirye shirin yaƙi da Allah da manzon Allah mace riba don mutumin da ya buƙaci kati a wannan kamfanonin waya suka turo masa da charge card ya zo biya ya ƙara musu wani abu wallahi bai da bambanci da wanda ya kafa kattigi yana ba da kuɗin ruwa yana riba bai da bambanci haramun ne haramun ne haramun ne kar ku yadda da wannan ku musulmi ne yawwa ka je ka ba da naira ɗarinka ka sai wannan ɗinka na naira ɗari kurum amma a baka bashin naira ɗari ka biya ɗari da ashirin riba ce riba ce ka shiga kuma ƙarƙashin ayoyin da Allah ya la'anci masu riba da hadisan da manzon Allah ya tsine wa masu cin riba kuma riba tana kwashe albarka a dukiya tumhiqul baraka tana kwashe albarka a rayuwa ka zo kai ta rayuwa ka rasa me yake damun ka komai ka taba ba alheri a ciki albashinka da yawa amma ba albarka duk baya isan ka kai ta gamuwa da masifa ɗanka ya mutu bayan shekara ɗaya biyu uwarka ta daɗa mutuwa bayan wani abu nan wani kawunka mai taimakon ka ya mutu bayan wannan wata gobara ta zo ta same ka bayan wannan motar ka da kake ji da ita dai ta tafka hadari ta je ta kuli kulin rakiya da kai Allah fito da kai da ke da kyar da kareyayye kafa bayan ka dan warke ka dawo sannan ka samu kare da jari bayan wannan kuma wani yaron ka da yake maka aiki a Mina shi kuma yazo ya maka satan miliyan biyu miliyan uku miliyan hudu ka rasa abin da yake damu ka gaba daya riban da kake ci ne baka daina ba wallahi Allah yake gana ma tun daga nan duniya kafin lahira Allah yana kama mutane ta hanyoyi da yawa amma ba ganewa suke ba dan shi Allah zai ma ba zai zo ya ce maka kaza kaza bane ba a jikinka kawai zaka ji a jikinka kawai zaka ji so jama'a mu ne muku wa'azi ku ji tsoron Allah duk abin da za ku yi ku rinka tunawa da dokar Allah akan ku Allah ya ce ku yi ku yi Allah bai ce ku yi ba kar ku yi kuma yanzu waɗannan mutanen ku zo a ɗauki kuɗi ana ba su waɗannan kamfanonin waya kuma su zo suna muku riba yanzu lissafin da aka yi babu business ɗin da ake samun kuɗi sama da irin harin kamfanin wayan nan ga bala'in tsada duk ƙasashe a duniya an saukar da waya arha in dai a cikin ƙasar ka za ka yi waya yanzu duba kamar saudiya yanzu duba kamar irin america duba kamar irin su kuwait duba kamar irin su hatta nan sudan da kake gani har irin su masar har ƙasashen nan na afirka wallahi waya in a cikin ƙasar ka ce za ka yi arhar banza arha za ka yi waya kana kwance kai ta waya ka inda a cikin ƙasar ku ne ko a garin ku sun yi ma dabara in waya a cikin gari ne ka buga price din is lower in a cikin ƙasar ne ma is lower ku je ku tambayi alhazai in mutum ya sai kati in dai a cikin saudiya zai buga wallahi ya dawo ma katin ba zai kare ba amma mu fa cikin gida tsada makota ma tsada in ka fita waje kuma tsada babu wata rahama babu jin kai a ciki ka san me yasa ba a yi musu magana to malam dan majalisa guda ɗaya sai a tura masa recharge card na naira dubu ɗari biyar recharge card a zuba ma na dubu ɗari biyar akwai wanda ya ce min ma na miliyan ma ya gani wani kamfanin waya sai suka turo kawai wannan yawanci manya-manyan nan ko irin ko gwamna ko wani babban mutum duk waɗanda za su yi magana akan a ɗau mataki a kansu to za a iya turo maka free layin man kana, kana kira da shi ko kawai kai ta ganin kuɗi kawai baka iya ƙararwa kuɗi na ne da ni da kai wanda muna ta halo halo aka kwashe ɗin da aka tura musu kwarai da gaske ko ka buga mutum waya sai ka rinka jin wani kurr ka ce wani ai nake jin ƙara ne ba ka ji na ka yi minti uku kana jin wannan ƙara ka rasa daga ina ne ka kashe gada da kira wannan ƙara kuma wannan ƙara kuɗi take ja ba kuma wanda za ka kai wa musu ƙara babu babu amma ku je ƙasar yahudawan ku gani sun isa su yi haka sun isa su yi haka shi yasa na ji daɗi kwarai da gaske harajin da gwamnatin jiha take danƙara musu kamfanonin wayan nan ba yana da kyau a dankara musu haraji wallahi irin wutar titin nan duk a ce su rinka zuba man generator ana haska mana muna gani Allah warai da gaske malam a sa musu haraji su yau kudin da kake kaiwa baka san ma wa yake dauka ba gaibu ne ka san waye mai mai kamfanin ma wasu ne suna ta suna kwanci suke cin kudin kurin suna cin moriyar mu kuma ba cin moriyar su yana da kyau a sa su gyaran asibitoci gyaran ran about gyaran wutacen titi duk a tsora musu abin da zai taimaki al'umma idan wata gada ta lalace a hada su a ce ku je ku yi karo karo maza maza ku gyara wannan ya yi daidai kuma duk inda aka ci gaba haka ake yi kuma ya kamata a sa musu doka amma mutane suna kuka da wannan tabbas ana shiga hakkinsu saboda an ga wayar ta zama larura bayan da za a yi da kai to wannan tsaraba ce ta hanya mu je akaramkan lau aya ta gaba ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين suna da wata ɗabi'a su mutanen annabi shaibu sai su je su zauna a bakin hanya duk mutumin da ya zo wucewa ce wanda suka yi imani da annabi shaibu alaihi salatu wasalam sai su yi ta haddada shi suna threatening ɗinsa shine tahdid threatening ana tsoratar da shi ana firgitar da shi cewa za mu yi maka kaza in kai imani za mu yi maka kaza za mu kashe ka za mu yi maka kaza za mu yi maka kaza dan su hana mutane yin imani da annabi shuaib alayhi salam to shine Allah ce wala taqa'udu bi kulli siratin tu'iduna ku daina zama akan kowace hanya kuna ainihin wato haddada mutane kuna tsoratar da su kuna firgitar da su wata sudduna an sabilillah kuna toshe hanyar da za a fahimci addinin Allah sabilillahi ana nufin dinillah kuna hana man amana bihi wanda suka yi imani da shi annabi shu'aib ko suka yi imani da Allah kukan hana su su bi su wa tabghunaha iwaja kuna kuma neman ku karkatar da hanyar Allah kalmar iwajan tana nufin zaigan karkacewa ko karkatarwa ay tatlubuna al-i'wijaj fi ad-din wal-udul 'an al-qasd kullum burinku kuna neman ku kautar da mutane ko ku kautar da addini ku tashi mutane daga kan hanya ta kwarai sun kasance suna zaman hanya suna zagin annabi shu'aib suna ƙaryata shu'aibu su ce inna shu'aiban kazzaban shu'aibu makaryaci ne a bakin hanya malam suke faɗa wa mutane kar ku yadda shu'aibu ya- ya- ya ya- ya yaudare ku haka suke gaya mutane kuma suna tsoratar da mu- muminai bil qatli cewa za mu kakkashe ku wa yuqawwifunahum kuma suna ba su tsoro shine Allah ya ce ku daina wannan waskuru ku tuna fa iz kuntum qalilan da fa ku kadan ne ya ku mutane annabi shu'aibu fakassarakum amma Allah ya yawaita adadinku wanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin ku duba ku ga ƙarshen dukkan mabarnata a bayan ƙasa duk wanda suka yi fasadi duk wanda suka yi barna suna da ƙarshe to ku duba ku gani dan kada ku fada sai ya ce me kuma وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ce musu wa in kana ta'ifatun minkum amanu idan har an samu wasu jama'a daga cikin ku suka yi imani billadhi ursiltu bihi da abinda Allah ya turo ni da shi wa ta'ifatun lam yu'minu wasu kuma jama'ar ba su yi imani ba ma'ana kun yi sabani akan sakon da Allah ya turo ni wasun ku sun yi imani wasun ku kuma sun karyata ne fasirtum fariqain mukazzibina wa musaddiqin akwai masu gaskata ne akwai masu karyata ne to shikenan fasbiru ku yi hakuri hatta yahkuma Allahu bainana har sai Allah ya yi hukunci a tsakaninmu a je kiyama a ga waye mai gaskiya hakuri kawai za ku yi min daga nan zuwa kiyama yanzu ne ai a yanzu ba gashi sun zama tarihi ba malam ina suke ba sa nan shi annabin baya nan mutanen ma ba sa nan sun zama tarihi hatta ya kuma Allahu bainana har sai Allah ya hukunci a tsakaninmu wa huwa khairul hakimin dan ku Allah shine mafi alherin masu hukunci ko akwai shakka akan haka ai babu to sai me kuma قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين
Allah ya ce wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi wa ta'ifatun lam yu'minu fasbiru hatta yahkuma Allahu bainana wa huwa khairul hakimin ga sakon da ya gaya musu sai manyan gari sai manyan mutanensa mala'un gari masu kuɗi masu mulki masu sarauta al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi wanda suka yi girman kai cikin mutanensa a zamaninsa su ne arru'asa shugabanni alladina ta'azzamu anil imani bihi wanda suka yi girman kan su yi imani da annabi shu'aib ga amsar da suka bashi bayan ya ce ayi hakuri a haɗu a kiyama Allah ya warware hukunci sai suka ce lanukhrijannaka ya shu'aibu walladina ma amanu ma'aka min qaryatina ya shu'aib wallahi shine la wallahi sai mun fitar da kai daga garin nan ba kai ba da wanda suka yi imani da kai gaba ɗaya sai mun kore ku malam garin su ne fa ba dan kwatana bane ba daga tuwaris aka kawo shi ba ba jeho shi aka yi ba dan gari ne dan asali kamar yadda yanzu ake yi wa malamai masu kira akan tauhidi malamai masu kira akan da'awa sai ga ana nuna musu wani dan garanci za mu kori mutum a garin nan ka san duk wanda zai ce zai kore ka a garin nan ai yana ganin kamar yana da wata dama ne nesa a kore ka ko ko ba haka bane ba miskini talaka dan uwanka wanda ba kowa ya sai ce zai kore ka banzan bazara karan kada miya hayakin salansa abi iska a neme ka a rasa amma shi yasa Allah ya ce ku kula da ayar sosai qala al mala'u alladhina istakbaru min qaumihi wai me yasa Allah yake faɗin wannan dan saboda duk wani babba da yake jin cewa shi babba ne zai yi faɗa da gaskiya ko zai yi faɗa da addinin Allah ko zai yi faɗa da masu kira zuwa ga hanyar Allah to ya sani cewa an samu wasu irinsa wanda sun yi faɗa da gaskiyar sun yi faɗa da addinin Allah kai su faɗa ma suka yi da annabawa ba ma da malamai ba amma ya tambayi labari fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin duba kaga ƙarshen waɗanda suke mabarnata ne a bayan ƙasa babu barnar da ta wuce faɗa da malamai ba barnar da ta wuce faɗa da addini ba barnar da ta wuce shiga cikin harkar addini kai kutun kutun dan ka durkusar da ita wallahi ka ɗauko rigimar da ba za ka iya ba ba na jin akwai wani ɗan adam da ya isa ya faɗa da Allah ba na jin akwai shi to ku duk wanda yake da'awa zuwa ga hanyar Allah aikin Allah yake yi dan ka kashe shi shikenan sai Allah ya tashi wani dama aikin Allah ne shi sako ne kurin ka karanta Qur'ani fasara mutane ka tashi ka tafi gida ka bar su yi ta aiki to azzalumai ba sa so su a faɗi sakon Allah kwata kwata saboda shi Allah so yake ya adalci ya qussul haqqa shi kullun Allah gaskiya yake faɗa kuma shine khairul hakimin shine ahkamul hakimin shine asdaqul qa'ilin ba wanda ya fi shi gaskiya kuma ba wanda ya fi shi adalci to shi yasa duk azalimi bai so ya ji maganar Allah dan maganar Allah adalci ne a ciki ka fita za mu kore ka da kai da mutanenka gaba ɗaya waɗanda suka yi imanin da kai wai min ƙaryatina daga garinmu gari me gari me gari ai gari kana ai baka zo gari ba tukunna a ai gari yana can gari ana fara shigansa ne daga kabari ustaz ai kwarai ku ga can famanan gari wannan garin na me wanda duk mulkin da kake yi babu kujerar da ake tabbata a kanta babu ita idan soja ne kai sun maka illa sun ce wai akwai ritaya inda ka share shekara 35 kana yi in ma fa Allah ya sa ka je 35 din ba a harbe ka ba wani bai yi kwance kwance ya make ka ba to sai a ce ka yi ritaya wani ya zo yana neman gidan haya wani jami'in tsaro aka ce mai kudin dubu ɗari da wani abu shi dubu ɗari da wani abu ai albashi wajen wata biyar ne wannan shi ne wani bawan Allah ya ce tab yanzu duk kisan nan da ake muku kisan awaki da kisan kiyashi albashin ka bai wuce dubu talatin talatin da biyar arba'in ba in ya yawa duk wannan haba duk wannan da kwan bindigar da kake yi duk wannan zafi da kake sha kullun da kaki a jikinka zafi an rataya maka bulletproof kullun kana tsani kana wari duka amma ba za a baka wadataccen kuɗi ba me yasa dan a nuna maka ba permanent ba ne duk mai hankali in ya shiga wani aikin da yake ba permanent ba yana yin kokari ya ga me Allah yake so ya yi sai ya taimaki addinin Allah a iya yar damar da ya samu kafin ya ritaya haka ake yi kai baka gane ba kai ka dauka cewa zaka tabbata wannan barazanar da kake yi zaka tabbata akwai ranar da zaka zo kai ma sai sun tukuikuya ka idan gwamna ne kai kafin ka hau kujerar wani ya hauta kafin a ɗauki hoton ka akai an ɗauki hoton wani ina jin watakila ofis ɗinka ma za ga an jera ma mutum goma sha biyu wani ya yi ya mutu wannan yana lahira wancan ma yana lahira wannan gashi dai ba a lahira yake ba ba a duniya ba wannan gashi a can wallahi tallahi wani ya sauka ya rasa me zai ya rasa me zai yi ya nemi abin da zai ya rasa ga shi dai yana zaune amma fa suna gwamna ne an je ɗaurin aure ma in ba sa'a ba sai wani wanda bai gane shi bai ce malam da Allah matsalan ɗauta kalmina wala di ya faru usas ya faru yana kan faruwa wannan ibra hankali mai hankali sai dauki izina idan shugaban kasa ne kafin kawo wani ya hau inda siyasa ne ya hau ya yi expire ya kare an sauke shi idan da bindiga ne wani ya zo an sa mai gindin bindiga aka sa aka tashe shi a kanta wani kuma mutuwa yi ko ba gaba ne ba wani daga jirgin sama ya faɗo ko ga sunan da yawa amma duka mutane ba sa ɗaukan izina idan sarauta ne watakila kafin kai babanka yayi kafin babanka yayi kakanka yayi kafin yayi yayi yayi kafin me me me yayi za a zo lokacin da watakila ma mulki ma ba kai kake ba suna dai kai ne kana dai zaune ana ɗaukan hotonka amma ba kake ba da umarni ba kake sokewa ba da yawa wallahi tallahi suna nan da yawa wallahi ba sa iya yanke hukunci ba sa iyawa ba su suke ba wallahi wasu ne suke musu to me abu mai jin daɗi a kai mutum ka zo kai rayuwa abinda Allah ya baka matsayin alo ya gwada ka amma ka ce bari kai amfani da wannan daman kai fada da addinin Allah ka tozartar da addinin Allah ka ki taimaki addinin Allah kaga mutane ana ta fada da su akan masallaci kullum an bude masallaci za a yi sallah a yi ta rufe masallaci ana ta zaluntar mutane kana cikin tashin hankali idan za ka yi masallaci da za a yi sallah kana cikin tashin hankali ga coci coci a garin sun fa irga tafka tafka sun fi masallatanmu kuɗi sun fi su girma sun fi su komai so ya kamata mutum ya sani cewa wallahi kowa ya kai ko mai kuɗi ne kai ya kamata ka sani kafin kai kuɗi wani ya riga ka yin kuɗi ko ba ka bane ba idan jin daɗi ne wani ya fi ka jin daɗi akwai waɗanda suke suna da kuɗin Allah ya jarabe su da ciwon da ba sa jin daɗin kuɗin wallahi malam yana da kuɗi zai kwanta da matarsa baya jin daɗin kwanciya da mace yana da kuɗi wallahi zai ci abinci mai kyau amma wala bai jin ɗanɗanon abincin wallahi akwai wanda ruwa ne kawai in sha yake jin daɗi ruwa ruwa ne Allah ya bar masa yake jin ɗanɗanon ruwa wallahi ko a yaba yasa a baki yanda ka san kashi yasa a baki haka yake ji gashi kuma tubus amma Allah ya cire masa taste baya ji baya ji baya ji ya rasa me jin dadin wani ya ce aina sa'ada wai ina jin dadi yake ne yace shi mulki ya yi shi kudi Allah ya bashi in isa ne su ne manya a gari yace amma shi ya kasa jin dadi jin dadin nan baya ji ya je Amerika bai ji daɗi ba ya tsallaka London bai ji daɗi ba ya tafi Ingila bai ji daɗi ba ya je Saudiya ma ya yi ta dawafi bai ji daɗi ba ya tsallaka Dubai bai ji daɗi ba ya tafi China bai ji daɗi ba ya tafi London bai ji daɗi ba kuma dole ya dawo Najeriya Najeriya gidan tuwo kenan ka san me yasa bai ji daɗi ba ya bar hanyar jin daɗin shine bin Allah to babu abin tausayi malam talaka miskinin kwatakwar wanda ba shi da komai kuma baya bin Allah wancan ya tara kuɗi ya tara mulki ya tara sarauta ya tara kaza amma bai jin daɗi to kai da baka da kokobo ba kuma baka bin Allah zulumatun ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha Allah ce wa mallam ya ji alillahu lahu nuran fama lahu min nur duhu na dukan duhu ka cire yatsa ka daga ta wallahi ba ta gani ba ta kai ga duhun yatsa ka baka iya gani ba ka san tashi hankali kenan ko Allah ya ce duk wanda Allah bai bashi haske ba bai da wani haske to kaji abin da waɗannan suka ce ya shu'aibu sai mun kore ka da kai da wanda suka yi imani da kai aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo kan hanyar mu ka dawo kafirci ka dawo kan zaluncin da muke yi ka dawo kan barnar da muke yi ka daina kira zuwa ga Allah in ba ka wallahi sai mun kore ka la tarji'unna ila dinina alladhi nahnu alai lallai sai ka dawo kan addinin da mu muke kan shi in ba haka ba za mu yi maka kaza Shu'aib alayhi salam ya ce walau kunna karihin yanzu ko ko ko tilasta mana aka yi a walau din nan tana nufin law kunna ai wa in kunna karihin lidhalika fatujbiruna alai yanzu sai ku yi min tilas akan wannan ku ce dole sai na dawo kamar yanda Hausa ka ce to dole za a yi min ne dole za ku yi mana sai ku ce sai mun dawo kan addinin ku mun yi imani da Allah to bari ku ji abin da zai ƙara cewa قد افترينا على الله كذبا annabi shaibu ya ce to ina tabbatar muku lalle mun yi wa Allah ƙarya in udna fi millatikum in ne muka dawo kan addinin ku na kafirci saboda ku ne manya saboda ku ne masu mulki saboda ku ne masu isa ku ce wai ba za ku bi abin da muka faɗa ba sai dai mu dawo kan addinin ku to in mun yi haka kan mun kirkiri ƙarya mun danganta wa Allah ba'da izna jana Allah minha bayan Allah ya kubutar da mu daga wannan bata sannan mu da komawa kai ka taba ganin nono ya fito daga hantsar raƙumi an mai da shi ka taba ganin an yi kashi an mai da kashin ta dubura ka taba ganin jariri ya sha nono nono ya tsiyayo ya yi amansa uwar ta ce bari mai da kayana baya komawa wallahi to Allah bayan da za a yi mutum ya yi imani yana musulmi ya yi rike gaskiya saboda zalunci ka rashin kan gaskiya ko cutarka ko kashewa ko ɗaurewa ko tsoratarwa ko hana yin sakarkace wai za a koma kan ƙarya wallahi a'a duk inda abu ya rintsi to za a samu mafita fa a kwarai da gaske duk inda azzalumi kai da zalunci yayi zalunci yayi zalunci to sai kaga an samu mafita akwai lokacin da kuma za a buɗa kuma an buɗa dole a buɗe hanya dole ne dole ne shi yasa gwandama abi bayan Allah cikin sauki a daina zalunci a daina cutar mutane yace wa ma yakunu lana an na'uda fiha ai bai dace gare mu ba mu koma kan bata bayan Allah ya kubutar da mu sannan mu koma kan bata illa an yasha Allahu rabbuna sai dai kuma Allah ne ya ga dama ya so haka ba ma fatan haka mana illa an yakuna qad sabaqa lana fi ilmi Allah sai dai in a ilimin Allah ya gudana wa mashi'ati da mashiyar ubangiji ya gudana mu koma to wannan kam lalle sai mu koma amma ba ma fatan ma Allah mai da mu kan kafirci illa an yasha Allah rabbuna wasi'a rabbuna kulla shay'in ilma lalle ubangijinmu iliminsa ya yalwaci komai babu abinda ilimin Allah bai bai ta kan shi ba, alallahi tawakkalna ga Allah muka dogara, duk abinda za ku kulla mana na makirci ga Allah muka dogara, ku yi rubutu ba a sani ba, don ku karya wani ko ku ɗaure wani ko ku kashe wani ko ku halaka wani ko ku sa a kashe wani, alallahi tawakkalna ga Allah muka dogara. bawan Allah na kwarai malam kullun lamarinsa Allah yake bayarwa yana yin aikin gaskiya kuma ya miƙa rayuwarsa ga Allah malam duk wanda ya miƙa rayuwarsa ga Allah Allah zai kare shi kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'minun babu abin da ke samun bayan Allah haka suke faɗa na ƙwarai bayan Allah na ƙwarai sai abin da Allah ya rubuta shi ne bajibincin al'amarinmu kuma gare shi muka dogara daman duk mumine ga Allah suke dogara ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق annabi shabi yace ya ubangiji iftah bainana kai hukunci a tsakaninmu kalmar iftah anan tana nufin iqdi yi hukunci a tsakaninmu da mutanenmu بالحق da gaskiya kai ne alkali wa anta khairul fatihin dan ko lalle kai ne mafi alkhairin masu hukunci alfatihina anan ana nufin alhakimin shi yasa yace ifta bainana ay uhkum bainana ko iqdi bainana wa anta khairul hakimin ay anta khairul hakimin kai ne mafi alkhairi na masu yin hukunci gabaki daya tabaraka wa ta'ala to sai me kuma malam وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون suka haƙura ba bayan ya gaya musu wannan sai suka dawo kan mabiya muminai da suka yi imani da annabi shu'aibu su waɗannan mala'un dai wa qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi manyan mutane waɗanda suke kafirai ne cikin mutanen annabi shu'aibu sai suka ce la'inittaba'tum shu'aiban suke gaya wa mabiyan shu'aibu in fa har kun bi shu'aibu innakum idhal lakhasiruna kuka bar addinin ku na iyaye da kakanni kuka bar gargajiya wattaba'tum shu'aiban kuka bi annabi shu'aibu to lalle ku tabbas wallahi kuna cikin waɗanda suka yi hasara magbununa kun yi hasara kun tabi kun zama gajiyayyu wannan ana nuna musu kenan fa bin annabi shaibu hasara ne da tabewa to bari ka ji abin da ya faru malam Allah ya yi fushi da su
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين Allah ya ce fa akhadathumur rajfa sai ga tsawa ta same su da girgiza ar-rajfa ana nufin azzalzala girgiza sai girgiza subhanallahi alazim ta ta ta ta, ta kama su gaba ɗaya suka yi ta halaka Allah tabaraka wa ta'ala malamai suka ce ya buɗe ainihin wato kofa ne ta rike wannan waye sai ya zo ya bayani ko waye Allah tabaraka wa ta'ala ya buɗe ƙofa ne ta jahannama ku kula girgizar da suka samu sai Allah ya buɗe ƙofar jahannama kamar yadda Imam Abdullahi bin Abbas ke faɗa ƙofar jahannama Allah ya buɗe a lokacin sai ya turo musu da wato zafi na wutar jahannama mai tsanani sai kurin zafin nan yana shigowa cikinsu sai ya riƙe numfashinsu ga baki ɗaya sai su shiga inuwa amma ba sa jin inuwar su watsa ruwa a jikinsu amma ba sai dai sai dai ruwan ya ƙara musu zafi kai aka ce sai su yi ta tsunduma a cikin ruwa amma wallahi zafi zafi kuma ga numfashi kuma yana mai yana ɗaukewa su shiga gidan sanyi ba don komai ba don su samu sanyin amma ina ba za su samu ba suna shiga sanyin sai su samu mafi tsanani dangane da zafin da suke ciki suka fita suna rugawa da gudu inji Abdullahi dan Abbas gudu Allah ubangiji tabaraka ta'ala sai gashi turo girgije shine sahab da kuma iska iskan nan mai sanyi sai ta musu inuwa sai suka samu sanyi a wannan sun ruga sun gudu sai Allah ya turo musu iska mai sanyi da inuwa girgije ya musu inuwa sai suka yi ta kiran juna suna ce wane wane tafo wane tafo ku zo ga nan sanyi ga wannan inuwar mai sanyi kun san da in sun shiga sanyi a can bai musu amfani amma sun tsuru ga sun gudu wajen gari to sai Allah ya turo musu wata iska ya kuma turo musu wannan girgije sai da suka haɗu a ƙarƙashin wannan girgije mazansu da matansu da yaransu malam kawai Allah tabaraka wa ta'ala sai tashi wuta a cikinsu wuta kawai ƙasa sai ta ta girgiza da su ga tsawa malam gaba ɗaya suka kama da wuta suka yi ta ƙonewa yadda ka san karmami yana ƙonewa babu abin da ya saura a cikinsu illa tokarsu sakamakon da Allah ya yi wa mutanen annabi shu'aibu kenan to malamai sun yi magana kamar da irin su imam qatada Allah ya masa rahama yana cewa Allah ya turo annabi shu'aibu zuwa ga mutanen al'aika ne da mutanen madina kamar jama'a kala biyu ne akwai ashabul aika da kuma jama'ar madina to su ashabul aika su ne waɗanda Allah ya halakar da su bi zulla me zulla wannan inuwa ɗin wannan inuwa da ta zo ta girgije suka haɗu suka taru da ‘yan uwansu Allah ta baraka ta'ala ya kura musu wuta to waɗannan ashabul aika kenan to amma ashabu madiyan da muke faɗa ɗaya mutanen kenan Allah ya halakar da su ne da tsawa da wannan girgiza waye musu tsawar jibrilu ne danna musu tsawa tsawarsa guda ɗaya ta halakar da su baki ɗaya wannan ra'ayi ne cikin maganganun malamai wanda a ƙarƙashin tarihin annabi shaibu suna faɗin wannan allah musu rahama wasu malaman suka ce cikin azabar da allah ya musu iska ne aka rike musu sati guda garin ya zama kitif baya motsi ba iska sati guda kowa sai numfashin junansa yake sha kurum wasu kuma malaman suka ce a wani zafi ne marar daɗi aka sauko musu zafi zafi sati guda sannan aka Allah ya ɗauko wani ƙaton dutse daga sama dutse daga sama ya zo ya musu wata inuwa aka kuma halakar da su shine azabu yawmi dhulla da Allah tabaraka ta'ala yake bayani cikin suratul shu'ara to me Allah ya ci gaba da cewa dangane da waɗannan mutane
الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين
الرجفة فأصبحوا في ديارهم ko دارهم جاثمين Allah ya turo musu da wannan ainihin wato tsawa aka girgije su aka musu tsawa in aka yi tsawan sai ga mutum ya tashi malam sama saboda bala'in tsawa suka wayi gari a cikin gidajen suna halakakku matattu Allah bai kyale su ba shine Allah ya ce alladhina kazzabu shu'aiban ka'an lam yaghnaw fiha jama'a wa'azi waɗanda suka karyata shu'aibu ka'an lam yaghnaw fiha kai ka ce ba su ma rayu a ƙasar annabi shu'aibun ba kai ka ce babu su a ce al'umma guda mala a ƙone su ƙurmus su zama toka shine ka Allah ya ganau fiha larawa sukan ce ganitu bil makani idan mutum ya zauna a guri sai a ce ganitu bil makani to shine Allah ce ka allam ya ganau fiha ma'ana kamar ba su zauna a garin ba ka allam ya qumu fiha ka allam ya ishu fiha kamar ba su rayu ba a garin a larabci ana ce da almagani almanazil wuraren zama ana ce da su almagani tunda wurin wadata ne na dan adam shi yasa mufrad dinsa singular dinsa shine maghna alladhina kazzabu shu'aiban kanu humul khasirin lalle waɗanda suka karyata annabi shu'aibu ko sune waɗanda suke cikin me suke cikin hasara suke cikin tabewa fatawalla anhum annabi shu'aibu ya juya baya shi ma shakhsiyarsa ya kau da kai ba Allah halakar da su ya tseratar da shi da wanda suke tare da shi ya juya baya wa qala ya qaum bayan sun zama toka kenan yace ya ko mutane na kun ga abin da ake gaya muku zai kafa musu hujja kafin shi ma ya koma ga Allah yace laqad ablaghtukum risalati rabbi haƙiƙa tabbas na isar muku da saƙonni shine risalat jam'i ne na risala na fa isar muku da saƙonni na ubangijinku daman Allah ne ya turo ni in isar muku da saƙonni wa nasahtu lakum kuma na yi muku nasiha ko bai ba yayi fa kaifa asa ala qaumin kafirin Allahu akbar yace fa kaifa asa yau ta yaya zan yi bakin ciki dangane da mutane kafirai wallahi ba na bakin ciki akan wannan abin da ya same ku wannan konewar da kuka yi da halaka da kuka yi wallahi ba na bakin ciki ban taba damuwa ba ko da to bai kamata kai ma kai bakin ciki akan abin da ya samu makiyin Allah ba yawwa ana ce da asa alhuzn wato bakin ciki ana ce da kuma alha'asa a larabci as-sabr haƙuri idan mun fassara shi da al'asa bi ma'ana sabr kina fa kaifa asbiru ala qaumin kafirin ya za a yi ne haƙuri akan mutanen da suke kafirai ne ya zan yi haƙuri da su nayi nayi ku ba Allah kun ki sai na ga ubangiji sai ya dau mataki akan ku sai ya ce mai malam وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون kafin nan koma cikin suratul hud aya ta 83 hud aya 83 Allah tabaraka wa ta'ala yace kika tangance wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin ba mu turo ba ga wata alƙarya wani annabi ma'ana babu wani annabin da muka turo a cikin wata alƙarya kuma suka ƙaryata shi illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i face sai mun kama ma'abuta wannan alƙarya za mu kama su bil ba'sa'i wad darra za mu kama su da al ba'sa talauci wad darra rashin lafiya nan Allah yake rufe zance cewa duk al'ummar da muka turo mata da annabi min nabiyin ta ƙaryata shi to za mu jarrabe su da talauci kuma za mu jarrabe su da cuta kuma yanzu kowannan al'umma ai tana karyata annabi ko ba haka bane ba an karyata manzon Allah an zagi manzon Allah an yi ma manzon Allah izgilanci ka shiga internet kake ka gani ko kwanan nan akwai akwai kwafa a nan nan garin kuntuwa da ya je ya rubuta wa yara jarrabawa arni ya rubuta musu jarrabawa irin zaɓi katika na objectives ta turanci yana ya rubuta cewa wai manzon Allah wai yana ya samu tabuwar hankali haka ya kira sunan mahaifiyarsa ma ita ma ya zage ta gashi nan duk an nuna a internet shine kaje an yi wani dan rikici an tada hatsaniya a a a a a, a garin Huntuwa kwafa fa kwafa dan NYC ya taho daga kudu ya zo ya service anan mu dauke shi a makaranta mu biya shi albashi dan ya karantar amma sai ya zagi manzon Allah to kuma ayon sun shafe ku shi yasa Allah ya jarbe ku da talauci Allah ya jarabe ku da cututtukan da ba ku san daga ina suke ba wallahi ina musulmin ma akwai masu kareta annabin ai musulmin waɗanda suke tutiyar musuluncin akwai masu kareta annabin kuma yanzu misalin ma wannan wannan arni ne dan shi arni ne yayi wannan abun an jefe shi an hayaniya an yi kone kone to ga waɗanda suna ganin su musulmin ne suna waka sun ce sun faɗi sunan wani sun ce shi uban Allah ne ma gaba ɗaya yanzu wannan da wani kafiri ne da an yi hatsaniya an kona gari an yi mai amma gashi nan yana nan yana rayuwa da lambar wayansa ya kira sunan malaminsa ya ce ya fi Allah ya kira sunan malaminsa ya ce ya fi manzan Allah yanzu wakar da ya ta karshe ya ce shehi Ibrahim Inyas uban Allah ne uba fa ya ce uba wallahi tallahi haka ya faɗa mana amma shi ba mai komai saboda shi a gida yake to kaga wannan barnarsa ta fita arnar ai kwarai da gaske ya kamata ku zama kuna da fikihu kuna fahimta kuna ganewa sai a samu wani a cikin musulmi ya tafka tabar gazar da wallahi arne ne sai an yamu tsagarin nan gaba daya amma sai ga an yi shiru an kama baki ba wanda ya mai magana kuma har lamba waye sama ya faɗa ya ce ga ta nan ba gwamnatin da ta kama shi ba wani mai shari'a da ya kama shi ba wani dan hayaniyar gari da ya masa hayaniya ba ya komai ba ku da adalci kuma a cikin gudanar da al'amuran ku shi yasa ba za a taba samun nasara da dacewa ba la'allahum yaddarra'un yace za mu dora musu wannan la'allahum yaddarra'un ba dan komai ba dan su ji tsoron Allah su fadaka su koma zuwa ga Allah shine la'allahum yaddarra'un to koma bari mu ji a gurguje kurin mu ji labarin wannan kissa ta annabi shu'aibu a cikin suratu Hud alaihi salatu wassalam bari mu ji malam dan jiyar da mu ayoyin mai Allah ya ce
وإلى مدين أخاهم شعيبا kun ji ko قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم
ce محيط ku ji tsoron Allah kar ku tare mu kun gani ina ganin ku da alkhairi ina so ku gane bambancin wacce kisa da damu qur'ani sashin su yake cika sashi yanzu mun samu ƙarin bayani cikin wa'azin da ya musu suna ganin ku da alkhairi kuma na jiya muku tsoron azaba ta ranar da take kewayayyen rana ce azabar shine za ta kammale su gaba ɗaya gashi nan ta kone su duka yace ina jiya muku tsoron azaba kuma ta same su ko ba haka bane ba to sai yace me mana
ويا قوم أوفوا الم... ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين irin waccan ne بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين da su baqiyatullah abin da ake nufi da baqiyatullah abin da Allah ya rage muku ya saura na halal shi yafi alheri gare ku ku mori halal din in kun cika ma'auni dan arzikin da kuka sani a matsayin ku na masu au ko a matsayin ku na masu sana'ar au dan abin da za ku samu na halal shi yafi alheri a gare ku fa ku amfani da shi in kun kasance mu'minai ne amma wa wa ma ana alaikum bi hafiz ni ba mai kariya bane da tsaro a gare ku ba zan bi ku har gida gida da kasuwanninku in ga me kuke yi ba amma dai na muku wazi na'am قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد sai suka ce ya shu'aibu yanzu sallolin da kake yi su ne suka umarce ka ka ce za ka hana mu mu bautawa abinda iyayenmu suke bautawa kuma wai ka hana mu an na fa'ala fi amwalina ma na sha mu aikata abinda muke so a cikin dukiyarmu sallolin da kake yi kai ka isa ka hana mu wannan tab innaka la'antal halimur rashid lalle kai wawa ne larabawa suna sifanta wato balarabe ya iya zagi malam balarabe wato sai ya sifanta ka da wani abu yana nufin kishiya idan kai masa hauka sai ce ka amma dai wani kana da hankali yana nufin wato mugun gaja ne kai ɗabi'ar balarabe kenan yana da irin wannan mugun zagi kenan to wannan innaka la'antal halimur rashid ba suna nufin ka alma kai mutum ne mai juriya shiryayye ba a'a suna nufin kai wawa ne لأن العرب تصف الشيء بضده shi yasa wanda ka duba abu mamaki malam wanda kunama ta cije shi ya kamata a ce da shi ladig a larabci kunama ta harbe shi a ce da shi ladig amma ce suke salim me salim in an ce wa mutum salim ana nufin kubutacce kunama ta danna maka harbi sai a ce ya salim wai wai lafiyayye ne kai lafiyayye kubutacce maciji ya harbe ka a ce salim to suna da irin wannan ɗabi'ar to zagi ne mu je malam قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب wa'azi ya ce ya ku mutane na ni fa ba nufi na in ainihin saba muku ko in zon aikata abin da nake hana ku ba in hana ku wani abu sannan ni zon aikata a'a in uridu ila al-islah mastata'at ni kawai manufa ta gyara kuma ba da wani taufiki da dacewa in ba daga Allah ba tabaraka wa ta'ala a gare shi na dogara kuma gare shi nake komawa tabaraka wa ta'ala sai ya sake cewa me ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد
yace ya kaumi ya ku mutane la yajrimannakum shiqaqi kada fa saba mun ya dauke ku kalmar la yajrimannakum tana nufin la yahmilannakum saba mun saba mun ku yi ta sha'awar ku saba mun kada saba mun din nan ya sa wani bala'i ya same ku mislama asaba qauma nuhin irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu kun ji labari Allah ya nutsar da su au qauma hudin mun karanta mu kun ji labarin mutanen annabi hudu Allah ya halakar da su da iska au qauma salih ko mutanen annabi salihu kun ji Allah ya halakar da su da ainihin wato tsawa wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id ga ku dab da mutanen annabi ludu ana halakar da su fa aka kawo ku da Allah malam dubo wa'azi dubo fasaha ai sai za aka ce khatibul anbiya da Allah dubo sake karanta ayar kai ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وق- وما قوم لوط منكم ببعيد sai shi aka halakar da mutanen annabi ludu ba su yi nisa ba kuwa su me ce kuma واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه gafara ku tuba إن ربي رحيم ودود ubangiji mai rahama ne kuma abun so ne ga muminai قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ya shaibu ba ma gane abin da kake faɗa kuma kai mutum ne mai rauni a cikin mu ولولا رهطك لرجمناك Da ba dan dangin ka ba da mun jajjefe ka yau وما أنت علينا dan kuwa baka fi بعزيز karfin mu ba قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ce ya mutane ya ku jama'a ta yanzu dangi na sun fi Allah sun fi Allah karfi a wajen ku da za ku ce da ba dan mutane mana ba da ba za ku ce da ba dan Allah ba yanzu mutane na su suka fi kuka bin jin tsoro ba Allah ba kuka rike ubangiji wara'akum zahiriya kuka mai da Allah a baya na'am إن ربي بما تعملون محيط lallai Allah masani ne mai kewayo ne dangane da duk abin da kuke aikatawa ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني ku عامل je ku yi aikin ku ni ma zan yi nawa سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب sannu za ku san waye azaba za ta zo masa ta tozartar da shi kuma waye makaryaci وارتقبوا إني معكم ku saurara رقيب ni ma ina saurara tare da ku ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا yayin da al'amarin mu yazo azaba Allah ya ce sai muka tseratar da shuaibu والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة muka tseratar da shi da shi da mutanen da suka yi imani da shi azzalumai kuma muka jefa musu tsawa وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين tunin suka wayi gari a gidajensu matattu كأن لم يغنوا فيها ai ka ce da ba sa nan ma ba su rayu ba ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود nisanta ta tabbata ga mutanen madina kamar yadda Allah ya nisanta ga mutanen samudawa abinda muka faɗan daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya mana afuwa. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd akwai sanarwa kama haka um, na so a ce dan uwa malam kirma ya faɗakar da ku don shi ya kamata ya faɗakar da ku amma tun da bai iya tunawa ba barin gaya muku a gaskiya kuna cutar da mu kwarai da gaske musamman masu kawo wayoyin nan da kiɗa a ciki ni ban ga dalilin da zamu zo muna ta wa'azi muna ta ihu muna ta wa'azi amma mutane ba sa jin wa'azi yanzu har yanzu matsayin ku malam ba ku fi karfin ku sa kida a wayar ku ba ku zo wannan wa'azi fa da ake dauka fa duniya ake tafiya dauka ake ba ku san iya inda zai je ba
mun ta ihu mun ji taratsi mun ci wa'azi an yi kaza an yi zalunci an yi Allahu akbar amma wani ya zo yana daukan karatu ya sa mana kida ana qur'ani ana kida hal ansaftumuna kun yi mana adalci so doka ce daga yau duk mutumin da ya san wayarsa kida ce kuma bai sa ta a silence mun bai da imanin da zai cire kida a wayarsa kuma bai zai sa ta a silence ba kai da ya kawo mana kuma idan ya kawo mana anan za mu yi season wayar gaskiya ga guda ɗaya nan mun rike ta a nan gurin kowaye sai ka zo ka yi bayani kuma a gaban mu sai ka yi deleting waƙar wallahi in baka ba bara a baka ita ba daga nan ka tafi gidan Obama ka gaya masa saboda me amfanin tarbiyyar da muke yanzu yanzu wannan kasa din an lalata mana shi har abada ba mu san wani irin editing za mu cire wannan kidan ba a ciki ana karanta Qur'ani kidan gagagau gagagau kowa sai da jiran sa ya baci me amfanin wannan kana tsammanin baka da uzuri duk wa'azin da muke yi kuna tsammanin wasa muke yi ne abin da muke faɗa ko kuna tsammanin wa'azin da muke muna yi ne ga wasu ba ku ba wannan ba daidai bane in dai ahlus sunna yanzu har yanzu ba zai iya daina jin kiɗa ba to wallahi Allah wadarin sunnan shi wallahi malam ga abubuwa da yawa da ake sawa a waya ka kwankwasa kofa ma ka dauka mana ya ishe ka me zaka ji da shi da kida ustaz me amfanin karatun da ba aiki da shi ne wai ba daidai bane shi yasa wallahi abun kunya mutum ganshi da mutuncin sa wallahi zai ga wayar sa akwai kida a cikin malam mu wallahi zubar da kima ne ba addini bane ba tsoron Allah bane ya kamata ku ji tsoron Allah wallahi mu abin da muke faɗa muna iya daidai gwargwado mu yi abin da zamu yi amma wannan kunyata mu da kuke wallahi ba daidai bane yanzu wannan kasa din aje a sashi a wani wani ce to ka gani ma ba mamaki ma wani ce wallahi wayar malamin ce kida take fitowa ba gane ya zasu tunda anan take akan tebur wa zai gane tunda an yi an yi a gano ta ba gano sai a ce ha gashi ana dauka aljihun su take jama'a dan Allah akwai dadi wannan ba daidai bane so doka ce ni wance kar ku dauki karatu ba ku dauka shi ma da'awa ne amma duk wanda ya san bai zai mutunta mu ya sa wayarsa a silence ba ko ya nemi sim card ɗin sim card ɗin ɗari biyu ne ɗari da hamsin akwai na kyauta ma ka nemi sim card kullum na rikodin in za ka zo mana rikodin ɗauki sim card ɗinka empty wanda ba wanda zai kira ka a ciki jefa mana shi mun gama karatu shi kenan akwai kuma ma plan ma da ake kashe network ɗin gaba ɗaya in baka iya baka samu ne koya maka amma ku zo malam ku ta wallahi malam kana cikin karatu ana kaɗa wayan nan gaba ɗaya memorin ka ya tashi daga nan ya komo kan wannan abu so wannan ba daidai bane kuskure ne ku ji tsoron Allah ku gyara da Allah malam wannan tana tambaya yana tambaya me falal azumin litinin alhamis azumin litinin alhamis yana da falala kwarai da gaske dan ku annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi dangane da azumin litinin yace eh ranar ce aka haife ni ana so kai azumi saboda rana aka haifi annabi alhamis kuma rana ce Allah yake ɗaukan ayyukan bayi ya kai ga wato ya mala'iku suke ɗauka su kai ga Ubangiji. Maza Allah ce ina so a kai aiki na a ranar Alhamis ɗin a ce ma an baro ne ina azumi. To wannan shine duk musulmi da yake da iko musamman jama'a a wannan zamanin. Wallahi malam mu yi ƙoƙari mu fi ƙarfin zuciyarmu azumin litinin alhamis ɗin nan alal aƙalli musibun nan da muke ciki ka yi ƙoƙari ka sanya wani account da za ka rinka ajiya a wajen Ubangiji duk litinin ka yi azumi duk alhamis ka yi azumi kana miƙawa ko Allah bai karɓi wasu abubuwan ban ya karɓi sallah ka tafar Allah ya karɓi wannan za ka samu kuɓuta ga Ubangiji malam zunubin mu yayi yawa muna buƙatar mu yi azumi don Allah ya yafe mana wallahi kullun cin abinci kullun cin abinci kullun cin abinci bai zai kai mu ba so yana da kyau a rinka yin azumin litinin alhamis kuma sabo ne da ka saba ba ka iya ma dainawa ba ka sabar wa kanka ka sabar wa iyalin ka sabar wa ƴaƴanka kuma ba abin da zai ragu da kai wallahi lafiya ma sai ka fi lafiya mai azumi wannan likitoci ma suna faɗa mai yawan azumi ya fi lafiya a cikin mutane duk yawan cututtuka cututtukan nan ba za su same ka ba Allah zai baka wani kariya na musamman shi yasa za ku ga da azumi ma asibitoci ma ba patients da yawa saboda an fi lafiya Allah gane da mu wannan ce da Allah akramakallahu ni tambaya nake yi wai wani malamin ruqiya ne na je ya bani wani magani wato irin malaman nan masu fitar da aljani ga sunan kasan wannan harkar rukiyar yanzu kowa ya shige ta kowane jik and jack har ma da nonsense ma duk sun shiga ciki da wanda ya cancanta da wanda bai cancanta ba da mai ilimi da mara ilimi da mai tsoron Allah da wanda bai da tsoron Allah idan mutum ya ga yayi brok ya rasa yadda zai kuna sai sai bude ruqiya kawai to bari ku ji abin da suke faɗa shi yasa duk wanda zai je ya mai ruqiya ya je gurin malami ahlus sunna da yake da saiti ya masa ruqiya kuma lalle ne ka nemi mai ilimi dan harkar ruqiyan nan karatu ce da ilimi da tsoron Allah bayan ilimin kuma mai takawa idan ka je kai kai kanka gurin wanda yake bai da tsoron Allah to shirme ne sai dai ya kara maka wani aljinin wai wani mai ruqiya ne wai ya ce wai wai bayan an yi musu karatu wai sai yake cewa wai wai ana ba da sadaka wa fararen aljanu mana za a tsotsi shi wanda za a yi mai rukiyanken za a tace shi za a tatse shi akwai sadaka da ake ba wa fararen aljanu ka gare ni wayo wai ka ji aljanun ma wai akwai farare he ka ce ganin su yake bari ka ji abin da ya faɗa ka ji renin wayo na biyu wai za a sai buhun shinkafa a a a a za a sai buhun shinkafa kaji ba wai za a sai buhun shinkafa a samu ramin tururuwa wai a zuba guda guda tara guda tara ya ce a raba su ban sani ba kwaya tara yake nufi yawa kwaya tara ka sai buhu amma za a tsinci kwaya tara a ciki a zuba sauran kuma na jin za a kai shi bayan gida ne kira zai je gyare shi to wannan kenan ko da yake kuma nan ya ce kuma za a ɗauki kuma kwano idan an samu wai gidajen tururuwa za a bi nan kuma sai ce a samu gidan tururuwa kowanne a zuba mata kwano ɗaya wai aljanun za su yi shekara tara ba su dawo ba malam ya abin yake ne kam amma yanda abin yake ƙarya ne babu wani dogon turanci ba wani jawabi ƙarya ce tsagwaro jama'a duk wanda yake da matsalar aljani kurin ya ɗauki ƙur'ani izo sittin gashi nan kadimi littafin Allah ko an taɓa ba za mu bari ba wannan littafin billahi azimu zai maka maganin kowane aljani babu kuma maganin da yake yafi ƙur'ani dangane da harkar aljani ai ta zuba tilawa wallahi sai ya tafi da yardar ubangiji duk wata addu'a kuma da za a yi na koran aljani sama da babu sama da karatun qur'ani shine kurin shawara matarka ce take fama da shi aljani mahaifiyarka ce kanwarka ce kaninka ne waye ne qur'ani kurin musamman suratul baqara suratul safat da wasu kun surori suna nan manzo Allah ya faɗa ce gida ma gidan da duk ake karanta sunan bakara a ciki shedan aljani bai isa zama a cikin mugun aljani wallahi dole sai ya fita to ballantana qur'anin dungurungum akwai wata baiwa Allah wani lokaci da aljanu suka dame ta muka yi muka yi muka yi muka yi abin ya gagara sai muka ce to ai tunda ana tawassuli da qur'ani kurin muka sauke qur'ani akan akanta tun daga safiya muka fara mu ɗauko yan uwa wannan ya zuba mata izu goma wannan ya ƙara goma wannan in yi wannan ya goma kamar misali ni da alaramma in yi goma ya zo ya goma in ma ya goma in yi goma ya goma in yi goma wani gurin in an zo kai malam na gama ujizar qur'ani wallahi malam zaka ji aljanna yana ihu wayyo Allah wayyo Allah daman ba bayani a ranar karatun kurum za a yi ai malam kafin a gama karatun qur'ani nan kafin a sauke shi malam baiwa Allah nan ta sheme ta sume tana kar kuma ba mu daina karatun nan ba sai da aka sauke ta wallahi yanzu malam lafiyar ta kalau malam kaga ba wani zuwa gurin boka ba wani bata lokaci ba wani abu qur'ani ne ana tawassuli da shi duk wanda yake da damuwa ya karanta qur'ani ai tawassuli shi Allah zai magance wallahi malam akwai wani wuraren da in an zo ana karanta cikin qur'ani wallahi malam zaga aljanna yayi ihu yayi tsalle sai ga yana doke doke zafi mu'jiza Qur'ani kuma wallahi inda zaka daina karanta sai ya shiru in za karanta kuma sai a wannan inda wani abun zaka zo karanta ba wannan kuma bai zai ba wannan malam ni nayi a gabana kuma aka yi na gani so ku daina bata kanku lokaci kuna zuwa gurin boka suna karban kuɗin ku suna waye waye waye da sauransu ku rike Qur'ani kurum Allah ya taimake ku wannan uwa ya turo da taimako taimakon su shine wannan wai kaɗe kaɗen da ake sa mutane duk wanda yake so ya cire nasa to sai shiga text message text kamar zai yi writing text sai rubuta cancel da babban baki cancel c a n c e l sai ya yi sandin zuwa 4100 4100 idan ya aika insha Allah za a goge masa to sai a je a yi ta yi karuwa ce wannan wannan bawan Allah ya ce malam muna roƙon addu'a za mu yi jarrabawar makaranta a wannan sati mai tsanani muna fatan Allah ya taimake ku ya ku ɗalibai da Allah malam ya maganar mai karatu babu tajwidi kuma da haka yin sallarsa ba laifi mutum yana karatu ba tajwidi ya yi laifi amma ba laifi za a iya bin sallah ya yi kuskure amma za a iya bin sallah ba za a ce in yi sallah ba ta yi ba sai dai yana da kyau ya yi tajwidi don wajibi ne yin tajwidi da Allah malam ya magana da Allah malam ya magana akan bikin saukar karatun Qur'ani da ake yi ya matsayinsa ba laifi in dai ana yi ne don zaburar da ɗalibai kaman is just a sort of motivation ko ba ka bane in an ce motive motivation abu da yake motive shine kaman alhawafiz me alhawafiz abinda za a zaburar da mutum shari'a tana son abinda za a zuga mutum ya aikin alkhairi fi zalika falyatanafasul mutanafisun a yi taro a girmama ɗaliban ko ba ka bane a gayyato manyan mutane su gansu su yi musu addu'a a musu kyautanyi wannan abu ne mai kyau kwarai da gaske so babu laifi a ciki sai dai kuma idan an yi shi ne da wata manufa daban to sai ya zama bid'a kuma da Allah malam muna maka addu'a Allah ubangiji ya sanya a mizani amin malam ya magana cikiya ne a masallaci cikiya a masallaci bai halatta ba kamar ya ciki a masallaci kamar mutum ya zo ce jama'a da Allah na jefa da ɗari biyar ɗina duk wanda ya ganta ya bani haram ne wannan wani ya tashi yana ciki da dabbarsa a masallaci yana uku yasa ta bata yana cewa jama'a taimaka masa akwai yasa abin nan manzo Allah ya ce kada Allah ya dawo maka da shi fa innal masajida lam tubna li hadha ba a gina masallatai don yin cikiya ba so kar a yi cikiya a masallaci ba a cikiya amma a iya yi a waje a haraba ya tsaya a bakin hanya ce jama'a da Allah na jefar da wayata duk wanda ya gani a taimaka mu ina fata ana fahimta to amma akwai sanarwa shi kuma sanarwa ya halatta kamar ya sanarwa wani ya jefar da wayarsa an kawo a ce jama'a wani ya jefar da wayarsa wanda ya jefar da wayarsa ya zo ya karba sanarwa ake zo ya karba ba nema ake yi ba ba wani abu ne ya bata ake nema ba abin da aka hana shine abin da ya bata a nema saboda wasu yan uwa ba su fahimta ba hatta wannan cikiyar a ce ga kayanka ya bata ka zo karba suna cewa baya ayi ba cikiyar abu da ya bata ka zo ka ce a baka kana nema a dawo ma da shi wannan shine bai halatta ba hadisi yana cikin bulugul maram da cikiya da kasuwanci da wanda yazo yana talla a masallaci jama'a muna sai da abu kaza da Allah akwai mai saya manzo Allah ce duk wanda kuka ga yana sai da a masallaci ku ce kada Allah ya maka albarka cikin ribar fa innal masajid lam tubna li hadha ba gina masallaci dan wannan ba ba wurin cikiya bane ba wurin kasuwa bane amma ya halatta ai a haraba a waje to ya maganar sanya kayan gwanjo wanda ba a wanke ba musamman lokacin sanyi gaskiya ya kamata ka wanke ba za mu ce haram bane kamar yadda malamai suke faɗa malaman kawai suka ce al'aslu fi fi fi miyahina ta'ara tahara wal ardu was siyab wal hijara asali ruwa da ka ganshi baka san a ina yake ba ya yake ba asali in kaga ruwa kawai mai tsarki ne haka ƙasa duk inda kaga ƙasa baka ce watakila an yi fitsari ko an yi kashi ba a'a asali inda abin da gani mai tsarki ne haka sutura asalin sutura duk inda kaga kaya an wanke ko ba a wanke ba kai a wajen tunda baka da dalilin cewa akwai najasa to asali menene mai tsarki ne wal hijara haka duwatsu al aslu fi miyahina tahara wal ardu was siyab wal hijara suka ce wannan duk abu ne mai tsarki so amma abin da malamai suke faɗa shine yawa yawan kayan gwanjan nan da ake kasu ba da kasashen musulmi bane kasashen arna ne wasu kafirai ne kazamai to akwai cututtuka kuma likitoci suna faɗa akwai cututtuka akwai buƙatar a sashi a ruwan zafi a tafasa a sa kayan a wanke da shi to in ma da akwai cututtuka wannan ruwan zafin zai kone shi a sa bleach a sa omo mai ƙarfi wanda ke da chemicals sosai wannan yana da kyau a shawarci amma a shari'a kana sayan riga a gwanjo karata ya ta kai sallah ba laifi ba ne ga wasu takardu nan masu rashin daɗi masu sosa zuciya wanda duka mata ne suka rubuto su ba su da daɗi kwarai da gaske amma dai bari in karanta muku su a gurguje ku ji su ba dan komai ba dan mu gyara Allah ya mana afuwa wannan wasu mata ne suka rubuto cewa malam assalamu alaikum da fatan kana lafiya amin mijinmu ne yake zaluntar mu ta hanyar ƙara mana aure da ya yi ga dalilin da yasa ta ce ya zalunce su asalin ƙara aure halin ne kuma dan mace mijinta ya ƙara mata aure ba ta dalilin za ce ya zalunce ta amma ta faɗi hujjar sai ku sai ku yi zamanto alƙalai sai ku ji idan kuma akwai wani mai wannan tunanin a cikin ku sai ya gyara ana karanta irin tambayoyi ne dan ni da kai mu je mu gyara to shi yasa wasu din ƙara auren gare su ma ba alheri bane ta ce malam muna tare da shi yau shekara talatin shekara nawa talatin kafin a haife ka talatin kaga baba ne kenan da mama ta ce zaman lafiya cikin zaman lafiya ta ce mai rubuta ta ce malam ta dalilinsa kayan ɗaki na duk suka ƙare kayan ɗaki na duk da iyayena suka yi mun kabod ne gadaje ne kujeru ne kayan tv freezer ne wane ne duk abin da take da shi kayan ɗakin ta dai na alatu na mata suka kare karkab ta ce lokacin da zai tafi aiki sai na sayar da wani abu in bashi ya yi kuɗin mota ko ya je watakila yana zuwa ne wani aiki wani wurin sannan kuma in ciyar da gidan zai ce zai tafi aiki bayi da kuɗi so dole in sayar da kayana in ba shi wani abu in rike aljihunsa a hannunsa sannan sauran kuma mu sayi abinci da ragowar kuɗin ta ce jami'in tsaro ne ya gama aikin tsaronsa lafiya kalau har lokacin ritayensa ya yi sai kuɗinsa suka fito ta ce mu biyu ne a gidansa matansa ta ce wallahi malam da kuɗin nan nasu suka fito kuɗi da yawa amma wallahi ko dubu goma ba wanda ya ɗauka ya bawa alhali a sababin aikinsa da yake yi a tura shi can a yi mai transfer nan an riƙe albashi ba a biya su ba na ta sayar da kayan ɗaki na yau ya karɓi benefit ɗinsa na aiki ya ɗauki naira dubu goma ma ya bani alƙali ya faranta mun bai ba ta ce muna da yaya goma sha biyar sha uku yaya goma sha uku maza biyar sauran mata ta ce ana nan sai wani abokinsa ya mutu sai matar abokin nasa sai kawai ta nemi sai ya aure ta aka sanar da ita cewa ai wane ya yi ritaya kuma benefit ɗinsa ya fito kurin ki je ya aure ki tunda daman sana'ar abokin mijinki ne ɗaya ne sana'ar su ta ce sai ta zo ta yi ƙoƙarin aurensa kuma ya daɗin ya aure ta tunda ya ga yana da kuɗi mu kuma muna cikin talauci wahalar rayuwa da muka sha lokacin da yake aiki ya ta ba mu haƙuri yanzu kuma ya samu wadata ya je ya rarumo wani aure da wannan kuɗi da ya samu maimakon ya tsaya ya ɗan yalwata mana ya faranta mana ya ɗan rarrage mana ɗan abin da muka rasa ya ɗan dawo mana da shi ta ce sai ya je ya auri wannan mata har ta kai ga ta bayyana matan nan ta yi masa sihiri har ya zo yana cewa ‘ya'yansa ba sa son sa ‘ya'yan nan nasa fa goma sha ukun nan aka ziga shi ya zo yana cewa ‘ya'yansa ba sa son sa aka raba shi da ‘ya'yansa aka raba shi da mu mu ma ba ma son sa ta ce yanzu malam wannan matar da ya aura ga baki ɗaya komai nasa ya koma wajenta mu kuma da muka shekara sama da talatin da shi muna zaune zaman haƙuri da ya bar mu da 'ya'ya an raba mu da shi an raba mu da 'ya'yan an ce masa mu abokanan gabansa ne ta ce muna cin wani yanayi marar daɗi ta ce yanzu ɗaya daga cin 'ya'yan nasa wata shiga makaranta babu kuɗin makaranta babu abin da za a biya amma ita waccar matar da ya aura a cikin 'ya'yanta har akwai wanda aka sama masa aiki a kamfanin dangote amma wallahi mu namu 'ya'yan na asali wallahi kudin makaranta baya iya biya mana tace malam a taya mu da addu'a da sauran yan uwa Allah ya dawo mana da hankalinsa daidai ya taimaki iyalinsa kun ji wai wannan hali da yar uwa take ciki muna fatan Allah ya yi muku Allah kuma ya yassare so yan uwana mu lura da wani abu guda kun ga matan nan da muke zuwa muke aurewa fa suna da haƙƙi akan mu a je ka tarar da yarinya tana budurwa a gidansu kai ta kame kame ka biye biye a aura maka ita a baka ita ka zo ka zauna cikin talauci ta yi maka biyayya cikin aiki babu ta sai da kayanta ta taimaka maka ka zo ka samu wadata sakamakon da za ka yi mata ka dan faranta mata a ka je ka yi aure kuma ka watsa da tunda ta zama kwallon mangoro an gama tsotse ta ba ta da amfani ta tara yaya bari abu kan wata kun ga wannan ba sai an yi dogon bayani ba wannan zalunci ne da yar abin da wannan baiwa Allah ta rubuta ta faɗa haka ne ba ma zaton za ta yi ƙarya to gaskiya wannan mutumi bai kyauta ba kuma gaskiya ya kamata ya ji tsoron Allah a rayuwarsa yadda kai ritayar nan ka je ma tukun kai ta istighfari kai ta neman Allah ma afuwa barnar da kai da haram din da kai ta ci ma tukunna kudin bakin titi in kai karba ashirin ashirin da kuke karba da goma goma da kuke karba billahi azimu wuta kuke karba wallahi wallahi wallahi wuta ce wallahi ku ci da yawa ko ku ci da kaɗan wallahi ko a gaya muku ko ba a gaya muku ba gwanda a yi muku adalci a sanar da ku duk jami'in tsaron da ya tsaya a gwamnatance ma ba wai sai an ja aya ko an ja hadisi ba a gwamnatance ma duk jami'in tsaron da ya tsaya ya karɓi naira goma ko ashirin haram ne a gwamnatance ma ba wallantana kuma Allah ko manzon Allah to da shi ake rayuwa da shi ake cin abinci da shi ake sayan rake da shi ake sayan gyada in ma motar rake ta zo a ce kai saukar da dami daya idan mai fiyawa ya zo wata ya zo a ce kai saukar da kawo kulli ɗaya kai mai biredin ya zo sai ya bayar mai mota dan hais in ya zo sai ya bayar mai wane ne in ya zo sai ya bayar ai ta tara kuɗi ana zuba a fili karara ana karban kuɗin mutane ana sa aljihu kuma alhali kuma an ɗauke ku kuma ana biyan ku albashi to shi yasa ba a samu zaman lafiya ba kuma ba lalle bane a samu tunda zalunci yayi yawa duk wanda yake barwa a dole yake barwa wallahi da ma sadaka fi sabilillah kuka rubuta a kowane checkpoint kusa jama'a sadaka fi sabilillah ko ba ka bane ba ya fi sai ku ci halal da za ku gane haka za ku rubuta sadaka fi sabilillah duk wanda ya bari fi sabilillah ku ajiye dan akwatin ku a gurin wallahi sai kun fi samu ma yawa dan ko ni dinnan da nake magana in dai naga wannan takardar sadaka fi sabilillahi wallahi zan bayar ko ba haka bane ba yawa dama mu abinda muke mu ustazai muna da dan kasar mu da kasassuna da yan littattafai na wa'azi a mota ya ya labai ranka dai na gaji a lafiya kalau to ya garin ne a lafiya ya al'amura a kalau ofisa ya kuna nan da kalau ce kai mi komi ta sai ka dauki littafi na wani akida ka ce ga wannan ofisa ka nagode ustaz ayi mana addu'a to daidai kenan ko ka samu wani cd sosai da aka yi karatu aka yi rabarbaza yana yin magana ya ka za ka jodana masa ka bashi ka yi gaba wataƙilan allah ya taimaka ya samu shirya ta nan ku gyara to wannan kaɗai ɗan uwana aka maka lissafin wannan rayuwar da ka yi na shekara talatin da kaza kafin ka yi ritaya yaya za ka biya su a wajen allah ya ishe ka tashi hankali ballantana a haɗa maka da zaluncin matarka kuma tsiyar wannan kuɗin ba a isi gafari su a yafi sai ka mayar da su wallahi malam isi gafari ba goge su kuma abin da zai baka mamaki da musulmi da wanda ba musulmi ba duk ɗai kaɗan ne a cikinsu wanda ba sa cin wannan kuɗin kaɗan ne a ga mutum malam a nan goshinsa baƙi saboda sallah amma kana zuwa ana karɓa yana soke ana karɓa yana soke abin tausayi wannan kuɗin fa baya iya gina gida wannan kuɗin baya iya kai ka maka wannan kuɗin baya iya ɗaukan nauyin makarantar 'ya'yanka kuɗin banza ne kuɗin Allah ya isa ne to wanda ma a cikinsu ana samun na Allah wallahi za ga kawai ya tsaya aikinsa yake kawai a tsaye yake ya duba kaka wuce shi kenan ba zai ce ka bashi ko kobo ba wallahi akwai wanda an bashi ma mun san su mun san inda suke tsaya a garana wallahi akwai wanda an bashi bai karba wani in ka bashi masu ya ce don me sa suna nan amma fa suna shan wahala a cikinsu ɗauke su ake ɗauke su ake Allah gyara mana wannan takardar ta ƙarshe ita kuma barna ta yi kaga wancan barna aka musu ko to wannan kuma ita matar aure ce ta je ta tafka barna sai take tuba take neman mafita ta ji wa'azi Allah ya gyara mana dukan mu ce malam na kasance mu biyu ne a wajen mijinmu kishiyata tana da 'ya'ya shida ni kuma ina da hudu ni na zo na tarar da su suna zaman lafiya ita mai 'ya'ya shida nan da mai gidanta suna zaman lafiya da ƙaunar junansu ni kuma gaskiya ba na son ƙaunan nan da na ga yana nuna wannan mata kuma ba na son zaman lafiyan nan da na ga suna yi tsakaninsa da uwar gidansa kuma ba na so na ga yana nuna wa 'ya'yan uwar gidan nan ƙauna gashi nan fa ita ta rubuta ta ce to tana da wata mahaifiya hatsabibiya to ka san ka san wani lokacin ba auren ya ba za ka auri yarinya gangariya amma uwata ba kyau wata uwata ta ma gaba ɗaya boka ce to duk wanda ya kuskure ya auri mace lafiya lau amma uwarta matsala to ina tabbatar maka auren baya lissin in ba haka ba kuma sai an rugurguje shi ka nutsu kar jarfata ta bi ka kwalisa da rawar jiki ya ɗauke ka zaƙin baki bincika uwarta yawwa binciki tarihin uwarta mai gashi ce ko yaya yawwa ta ce kawai sai ta gaya mahaifiyarta a yi mata aiki mama kin ji kin ji fa abin da yake faruwa ta ce da na gaya mahaifiyata da kanta ta ɗauke ta ɗora ni akan hanyar da bata kamata ba wannan mata take faɗa ma'ana ta ɗora ta akan hanyar bokaye da neman magani malam ta kai ta kawo yanzu dai na raba ƙauna da soyayyar nan da take tsakanin wannan miji da matansa da matarsa da 'ya'yan nan nasa gabaki ɗaya kai ba ma wannan ba ta ce malam wallahi har ma da mahaifiyar ta ce har ta kai ga mai gidan yanzu baya ma kaunan ganin su ta ce wannan mutumin wannan mai gida saboda aikin da na je na yi ta ce wallahi malam ba bai isa ya aikata wani abu a gidan nan ba sai abin da na ce da shi bari ku ji wani abin tausayi ta ce malam wallahi ko cewa na yi karye sallah wallahi bai zai ba a nan abin da suke so ce ma takan ce da shi ba zai sallah ba kuma wallahi ba zai sallar ba kaga kaga kenan wannan ya nuna mata suna aiki a gidaje wani ba za a gan shi ba kana ganin sa da babban riga da kwalliya da barazana da waye amma in ya je gida a ina yanda ka san kitse a hannun mahauci wallahi sai ya da shi malam ka ji a gabanka wannan ba mutuwa kai ba ba daga wani ba a gabanka kaga cikin faɗa liban nan ma zuwa karatu ne suka aiko mana ta ce wallahi malam sai yadda ne shi ko sallah na ce bai zai ba wallahi bai zai ba kuma kun sani yana daga cikin abin nan ɗin bokaye akwai yadda suke cewa da kar a yi sallah ta ce malam gaskiya abin nan ya dame ni ina neman mafita dan Allah malam dan Allah a bani shawara akan abin da na yi ta ce kuma malam dan Allah a ja kunnen yan uwana mata masu irin wannan hali nawa wassalam to alhamdulillah wannan tuba ne muna fatan Allah ya karbi tubanki sai ki je ki kokarin gyara shawara shine abin da kika bata sai ki kokarin gyarawa yau kokarin gyarawa namijin naki ki dora shi akan hanya ta kwarai kuma a dage da ya masa rukiya da ya mai karatu tunda kin mai sihiri ki dawo ki ci gaba da kyautata musu ki rinka cewa ya so ƴaƴan sai so matarsa ki yawaita sallah ki yawaita istighfari kafin Allah ya dauki ranki kuma ki je ki warke wa'azi ki ce mata ta shiga uku in bata tuba ba ki nemi kaset ɗin ki kai mata mun faɗa a masallaci duk uwar da take da wannan ɗabi'a insha Allah jahannama direct entry bi idinillah ai wannan ba hanyar yan aljanna bane wanda zai je tura ka gidan boka a je aiki a halakar da wani ko a raba soyayya tsakanin uwa da uba ko da miji da matarsa da 'ya'yansa ai ba hanyar arziki bane so ki ba hanya mai kyau ta uslubi mai kyau da girmamawa da mutunta mata ki ce mata mama mun shiga halaka mun tabe ni dai na tuba ina fatan Allah ubangiji ya baki ikon tuba ya baki ikon komawa ga Allah ni dai na gyara insha Allah ta'ala wannan takaddar kaɗai da ke rubuto tana nuna insha Allah kin tuba sauran yan uwana mata masu irin wannan ɗabi'a kun ji abin da 'yar uwarku ta faɗa ta yi nadama to ke ma ya kamata ki nuna nadamarki idan ba haka ba kuma wallahi tallahi kuna raye sai kun ga gaskanci duk matar da ta ru- yaudari wani miji ta cuci wani miji har ta kai ga za ta hana shi ya sallah saboda kafirci to ai an shiga uku to da wannan ne nake rufewa ya koyan uwana ina jan kunnen ku duk mutumin da zai yi aure ya fasan gidan da zai je nemi aure shine kullum muke jaddada muku haɗari ne yin aure a gidan 'yan gargajiya haɗari ne yin aure a gidan 'yan bokaye duk mutumin da bai da aƙida yin aure a gidansa akwai haɗari saboda shi da bai da aƙida fa wannan abun fa halal ne a wurinsu aslan ma yarinya ma ba za ta je ba sai boka ya mata wanka akwai yara 'yan matan da kafin a kawo maka gidanka sai uwarta ta kai ta ƙauye ta yi zigidir tsirara bokansu ya yi mata wanka haka ba bokayen suke su ce a'a ai in dai kafi ne in dai tsari ne ta yi ƙarfi a gida ya so ta ya ƙaunace ta to satin da za a yi mata aure saura kwana biyu kwana uku ko sati ɗaya in nesa kuke da a yi mata aure a kawo ta za mu mata wanka da magani sai ya haɗa magani ya dafa magani ya yi rubuce rubucensa a haɗa da surkulle da wane ne sauransu a kai masa yarinya budurwa ya kwabe ta shi zai mata wanka ya cuccuɗa ta cikakke mai rijista kuwa haka ake sai a kawo maka mata boka ya mata wanka to wannan shine illar ka auriya ne da ba ta da aƙida ai ba komai za ta gane ne za mu ɗora ta akan wannan kaza kaza kaza kafin ta gane da ta- da ta yanki tikitin za ta fita unguwa ta tafi gidan boka ne da ita da uwarta za su tafi akwai matar da uwarta ce take take kai ta gidan bokan akwai mutumin da ya bugo mu a Abuja yake ya ce malam ina tsaman lafiya da matata amma mahaifiyar matata dinnan ba ta kyauta mu ya ce wallahi haka za ta je tana bin bokaye daman kafin na aure ta na ji an ci ta bin bokaye ya ce wata ran kuma sai Allah ya bayyana mu ina gida ban tafi ba da ta zo ta zo ba kunta na je na ɗauko ta na kawo ta na kawo ta ina kawo ta cikin kayan da suka kwance na shigo ɗaki na ji wari ashe ta zo da magunguna ne da mataccen kadangare ne da wani hawainiya ne ka gane ko da rubutun sha ne da wani man man ayu ne da wani wane ne irin waɗannan abubuwan yace kulli kulli kulli kulli yace wata rana ta sha'afa da Allah ya tona asirin yace ina cikin turakata ina jin su sai tana cewa ‘yar wannan wannan a abinci za ki zuba masa wannan idan za ki masa zoɓo rodo sai ki haɗa wannan a kunun zaƙi za ki saka wannan a ruwan wankansa in baya wanka da da ruwan bokiti da sha yake yi, samu sabulin ki diddulmiya shi da sosansa ki yayyafa ya ce wallahi ina ji amma ina jin matata tana cewa yana nan yana nan hajiya yana nan ko ba ku ji ba tana ce mata hajiya yana nan ba ta gane ba ita ko tsohuwarka bayan take tana akuwa wannan na kaza ne wala ne ke gaya maka waya bugo mu yana cikin tashi hankali yace malam na shiga cikin tashi hankali cikin damuwa suka gama abin su dai ni dai ina gani ban ce komai ba na fito ya ce daga nan malam yau wannan abin ya faru sati biyu sati uku na kasa cin abincin iyali na bana cin abincin iyalin gidana sannan kuma ga baki ɗaya malam ta fita a raina in na ganta gani nake na ga mugu a gabana ya ce matan nan ta zo na yi mata goma da arziki na yi mata ɗinki na kawo ta na ɗauko ta a mota na kai ta tasha na mata kaza yarta na taimaka mata gidan abuja miliyan kaza ake kamawa na biya na yi kaza na yi kaza amma wai yanzu ana yin magunguna don a kafe ne ya ce to ya zai yi ya zai yi to yanzu ina mafita kawai malam ka dage da azkar ka dage da addu'a kuma duk mace da ka gani ka fasa ido a kanta kurum ai kwarai da gaske ka nutsu ka yawaita azkar da addu'a kana Allah in akwai abin da ake mu a gidan nan wadda zai shiga kina ubangiji ka nuna mun dare ko rana Allah insha Allah wata kai addu'a Allah zai nuna maka to malam ba sa zama haka musamman ma kana da dan maiko oh in dai kana da dan wani abu to wallahi dole sai an kai ka ambaro suna zubawa a cikin abin nan ɗinka wata ma kafin ka kwanta da ita da bacci za a bata abin da za ta shafa na mai ne ta shashafa a gabanta dole ya shafe ka wallahi malam ba kana ga daren son miyar kuɓewa ba ko miyar kuka ko miyar yakuwa a cikin miyar za a zuba ma kai ku bari in rufe muku da wannan maganar malam wallahi wallahi akwai mutumin da ya bugo mu yake ga mun na rantse da Allah matarsa kaki ta sa masa a cikin miyarsa kashi boka bokanta ya bata lakani ya ce mazan yanzu sai da kashi ya ce wallahi malam abin da ya bani mamaki ya zo bushasshiyar kubewa lafiya lau ya ce yadda Allah ya bayyana masa yana ce yana ce yana ce ce da ya watsa to Allah Allah rangwanta mana wallahi malam nake gaya maka wato subhanallahi alazim yace yace yana yana saka loma ɗaya a bakinsa sai ya ji ɗanɗanon ya canja kawai sai kuma ya kira ta ya ce wance ta amsa ya na ji miyan nan kaza kaza kaza sauransu yana fitarwa ya ɗan ɗanɗana abin haka ya ɗan sa wallahi sai ya ji warin kashi yace to wannan wata daddawa ce koya ne ne wallahi malam bata boye masa ba yace wance wannan miyar kamar akwai kashi a ciki yace tace tabbas kashi ne yace tace masa yace mata me yasa kike mu haka tace na ce maka bana son ka na ce maka bana son ka na ce maka rabu da ni ka ki ka rabu da ni to wallahi magani ne zai na karbo kuma aka ce ma kuma wannan kashi na ne kuma yau kaci سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم